والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin dorawa daga inda muka tsaya a wancan mako ko mako biyu da suka gabata allah ta'ala ya mana arzikin kammal littafin halul masa'i a cikin darussa guda hamsin da biyu mun karanta ko mun yi bayani daidai gwargwadon iko har ma kuma wata kwarekwarar walima ta biyu bayan gama littafin domin nuna wa Allah godiya da irin dama da lokaci da shi Allah ɗin ya babu ba tare da jan lokaci ba muka yi tufaƙin cewa za mu sanya wani littafi a makwafin wancan da muka kammala wannan littafi shine kaifa nurabbi auladana kaifa nurabbi auladana littafin babban malami muhammad ibn jamil zainu muhammad bin jamil zainu shine marubucin wannan littafi hikimar allah da horewarsa da yassarewarsa a yau wannan yini na 27 ga watan Rajab na shekarar hijira 1446 daidai da 27 din ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 insha Allah yau za mu sanya wannan littafi ma'ana wannan zaman namu shi ne darasin farko a cikin wannan littafi ne kaifa nurabi a wuladin na babban malami Muhammad bin Jamil Zaid Allah ta'ala ya masa a yana da kyau kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye mu ji wane ne shi Muhammad Jibril zai sannan kuma littafin me ya kunsa a yi samari na abin da littafin ya kunsa gaba daya domin hakan ya ƙara wa mabiyan karatun shauƙin jin karatu ko marmarin sauraron karatun daga farkonsa a ƙarshensa wadda ina kira da babban murya ga 'yan uwa musamman ma'abuta wannan unguwa da wannan yanki da su zamto su ne ɗiban farko na amfanuwa da wannan littafi don domin duwan da ya tsallako ya zo nan to duwan da ya yaƙi a fada sarki ya taya ne ina kira gare su maza da mata matasa da iyayenmu dattawa a yi ƙoƙarin mai da hankali sosai wajen halartar wannan darussa da kuma fahimtarsu domin irin alkhairai da ke cikin wannan darussa muhammad jamilu zainu an haife shi a madinatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a garin madina aka haife shi shekarar hijira 1344 wanda ya daidai da 1925 a shekarar miladiyya idan ka ɗau wannan lissafin shekara ɗari daidai kenan shekara ɗari daidai da haihuwar wannan bawan Allah ya rayu a garin Madina lokacin da ya kai shekara goma a rayuwarsa sai mahaifinsa ya kai shi wata makaranta a Syria wannan Syria ne ce da kuke jin labaran ta BBC ya zauna a Syria an sa shi wata makaranta tsawon shekara biyar to a wannan makaranta Allah ya taimaki hadisi al-Qur'ani tsakanin shekara goma zuwa shekara goma sha biyar ya haddace alkur'ani mai girma daga nan ya zauna zaman karatu a syria daga nan ya tashi tafi iraq iraq nan dai da ake ta jin labaran ta ita ma to shi wannan bawan allah ya je iraq ya zauna nan ma kuma ya yi karatu mai yawa daga nan ya zagaya jazirul arab kasashen larabawa wanda suke kewaye da garin maka ko kasar saudiya ya zagaye kasashe da gurabe da yawa domin neman karatu daga can sai ya dawo saudiya ne ya dawo saudiya nan ma ya zauna ya yi karatuttuka da yawa a saudiya a takaici dai a saudiya allah ya tafi rayuwarsa a ƙasar saudiya a garin maka Allah ya karɓi rayuwarsa kuma an mai sallar gawa a harami a haramin maka aka mai sallar gawa a wani ne juma'a ya yi rubuce-rubuce da yawa ya yi makaloli ya yi lancoci da aka sanjala ta a kaset-kaset na audio da na bidiyo da yawa ɗaliban ilimi suna gayyatarsa na jami'o'i da sauran manyan makaranti domin yana zuwa yana gabatar musu da lancoci da muhatarat ya yi rubuce-rubuce da yawa ya wallafa littattafai wanda suke da alaƙa da current affairs abubuwa na zamani da ke malami ne wanda yake kula da mai yau da gobe take yi ya ba da gudunmawa wajen tafiyar al'umma musamman matasa wannan littafin da ke gabanmu ya kunshi fatara da yawa ko kaso mai yawa cikin littafin iya ba da shawara yaya za a tarbiyyar da matasa yaya za su dawo kan sirrin lahi mustaqim iya bewa mahaifa shawara maza da mata sannan kuma yana bewa su kansu matasa shawara kuma yayi magana kan sallah ya dan yanko wani abu gaba da sallah yayi magana akan ta yayi magana da abubuwa ne da yawa wanda insha Allah a cikin littafin matukar muna bibiyarsa za mu ci ko za mu gani irin abin da shi malamin ya wallafa a littafin yayi magana kan arkanul islam ya yi magana kan arkanul iman ya yi magana kan allahu fokal arsh kakan ya zo babin tauhidi ke ya yi kisa raya abu fida ya yi nasa'a nabawiyya lil aba wal abna ya yi wasiya daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga iyaye zuwa yaya mas'uliyya al abawayn wal muallim ya yi magana kan mas'uliyya abu da ya zama dole akan mahaifa da ko malami game da tarbiyyar matasa wajibul murabbi wal muallim malam yayi magana da wajibi da ke kan mai tarbiyarwa da ko malami at-tahzir min al-muharramat malamin yayi magana game da haramcin kayan maye irin abubuwan da aka haramta ta'limus salah malam yayi magana game da sallah as-sitru hijab malam yayi magana da sutura ta ta musulunci da kuma hijabi ga yaya mata al-akhlaq wal adab malami yayi magana kan al-akhlaq wal adab sannan malami yayi magana kan al-jihad wal shaja'a kokari wajen addini da kuma dauriya malami yayi magana kan kan al-adl fil ata' bain al-awlad yayi magana kan adalci na yaya irin kyautar da mahaifi zai musu ana ganewa kafuru tahdidun nasl malami yayi magana ga game da hadarin kayyade haihuwa ka ce kawai ‘ya'ya biyu za ka haifa ko ‘ya'ya uku kawai za ka kulle ya haifa ya yi magana kan haɗari wani fadlus salawat wata hafiru mantarkiya ya yi magana kan fallon salloli da kuma haɗarin bare sallah talimul wudu wa sala ya gangaro ya yi magana kan alwala da sallah attayammu ya yi magana kan taimawa salatu subh ya yi magana kan sallar asuba jadwal adadu raka'ati salah ya yi jadawali ma'ana ya yi tebul na yawan rakoyi kowace sallah da muke yi min a haka ne sallah ya kawo asu daga cin hukunce hukuncen sallah min a hadithi sallah ya kawo asu daga cin hadisan sallah wujubu salatu da juma'a wal jama'a ya yi magana kan wajibcin sallar juma'a da kuma sallar jami wujubu a kaifa usalli juma'a wa adabiha ya za mu sallaci juma'a da lardibanta hukumul ina wal musiqiyya walmusikan ya yi magana kan bushe-bushe da kaɗe-kaɗe a gane ko a gira a watsa musu isarewa ko irin music ɗin nan da ake busawa ya yi magana kan haɗarinsu a algina filokatul hadir ya yi magana kan waka a wannan zamanin da ya zo da muke ci ilajul gina wal musikiya ya yi magana kan ya za a magance haɗarin waka da bushe-bushe al-mustasna min al-gina abinda aka togace a ji daga cikin waƙoƙi hukumu suwar wata masu ya yi magana kan haɗarin hoto da mutum-mutumi asuwar wata masu almamsu hubiya da hoto da mutum-mutumin da aka bada doka a goge shi na shafe shi halin dokan hawa shin ta ba haramun ce ya ta taura kan wannan a ifa'ul lihiya wajib barin gemu wajibi ne an gane ko biril walidai ya yi magana kan biyayya ga mahaifa a tarbiyyatul islamiyya a sahiha ya yi magana kan tarbiyya ta mutunci ingantacciya wannan kusan shi ne kanun labaran da littafin ya kusa ta ko aka tsaya aka tsaya an ilimi ne an fahimta balantana insha Allah kowace gaba da malamin ya zayyaro a kwantar na littafi kowace gaba insha Allah za mu ɗauke ta ɗaya bayan ɗaya mu tattauna a kanta muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon karanta daidai a littafi ya ba mu ikon fahimtar daidai ya ba kuma ba mu ikon zama akan daidai muna roƙon shi Allah subhanahu wataala ya nesanta mu da kuskure ya hane mu da aikata shi kuma ya nesanta mu aikata shi ballantana kuma aiki da shi muna roƙon Allah ta'ala yadda ka nuna mana fara wannan littafi a yau lafiya Allah ka nuna mana ƙarshen sa lafiya Allah ka ba mu fahimtar abin da ke cikin wannan littafi Allah ka dawamar da mu wajen aiki da umarni na shari'a cikin wannan littafi Allah ka taimake mu wajen hannuwa cikin abin da aka hane mu a shari'ance a wannan littafi Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu wange lafiya akwai wani bawan Allah da ya ba mu sadakar littafin kofi biyar amma ya ce kofi biyu nasa ne sauran kofi uku kuma gashi nan za a bar wa maktaba ta ci gaba da amfani da shi wannan kusan ya bude kofa ne kuma duk wanda yake da iko mai jin mu a kai tsaye a cikinmu nan da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani duka ne koko a kuɗe take wajen buƙatar gudunmawa na wannan littafi ga shi nan sunansa kai fa da rabbi auladan na muhammad jamilu zaidu shi ne ya rubuta shi wanda ka in kana da iko ka kawo mana in kuma za ka tuntuɓe mu nusar da kai inda ake siyarwa sai ka tuntuɓe mu insha Allah littafin iya da sauƙin samu ba tare da wani wahala mai yawa Allah ya mana albarka shi wannan littafi da ya sai littafi kofi biyar ya kawo Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi kuma wata fa'ida ta sayan littafi yanzu wannan littafin da ya siya dukkan harafi ne da za mu karanta iya da rana a gane wallahi ko bayan kai ko ya mutu ko harafi ne muka karanta a littafin wallahi iya da rana ko ya mutu sai an kai mai kabarinsa an bayyanta kuma ko darasi nawa zami kuma ko duk inda karatun zai je ta miliya to iya daga wacce lada to da Allah in ba shi dan bawa zai hana ka taimaki ai iya kwance lada iya shiga akawun sa sanadiyar ya dau dukiyarsa ya bada gudunmawa na addinin musulunci to daga ina kira ga yan uwa su ma su yaki da shi dan wajen siyan kofi kofi su kawo wanda za a ci gaba da yan uwa kowa buƙatar mai buɗe littafi wannan iya ƙarawa mai darasi ƙwarin gwiwa amma ce daga man sani su kawai sai wancan malamin to ina abu zai yi zai yi kamar lacca ko baku labari ke amma ɗalibin ilimi duk inda ake darasi baya rabuwa da littafi ko baya rabuwa da darasi duk inda ya ji wata fa'ida wanda ba ta cikin littafin to zai ƙoƙarin ya ji wata littafi littattafanmu da muka zauna gun malamai da muka darsi duk suna nan a cikin suke wani abu ma sai ka ɗauko kana nazari za a ga sama da shekara ko ka rubuta ya gaji ta nasa maka wani to da ina kira musamman ga ɗaliban ilimi yan uwa da suke wannan layin to da Allah kar ku kasala wajen mallakar littafi ya sa muka ɗau littafi na ƙasa ƙasa wanda ba wani tsada gare shi ba mu ɗau babban littafi da za a ce zai wahalar ba ko kuɗinsa zai yi yawa sai muka ɗau littafi da gashi nan ƙasa da naira dubu ɗaya ma za ka iya samu ko naira dubu ɗaya ma za ka iya samu da ma dai abubuwa sun tashi amma da kafin yanzu ƙasa naira dubu ɗaya samu amma yanzu to ga shi ma mala ya samu shi a ƙasa na to kaji saboda ka tafi na kira ga al'umma da Allah amma dai tsohon tsari ne gaskiya eh tsohon tsari sana da bambanci to akwai bambanci kuma ko amma dai tsohon tsari ne dan na sayo wani din ya hawo ya hawo da naira dubu ɗaya ma na sayo shi bare da gaskiya saboda ka yana kira ga 'yan uwa da Allah a mallake shi kuma a ba da gudunmawa wajen mallakarsa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka gashi na abin da ya rubuta a bakon littafin kaifa nurabbi aulad yaya za mu tarbiyyata da yayin karka ce kai gauro ne ko baka da mata baka da yaya a'a ya'yan al'ummar musulmi kai ma yayan ka ne kuma kai din ma in Allah ya ma tsawon kwana zaka zama to ubalin da duk wanda kai da farin gemu to da gemu ma bai da shi shi ma da ne yawo ne kuma har yi girme zama uba kuma shi ilimi kowane ilimi a gun musulmi amfani ne ana fahimta wa ma huwa wajibu al'aba wal abna menene wajibin shari'a kan iyaye sune al'aba sannan al'abna kuma yayaye me wajibin mahaifa me wajibin yaya idad muhammad jamil zaid wanda ya littafi shine mai wannan suna muhammad jamil zaid al-mudarris fi daril hadith bi makkah al-mukarrama wanda ya koyar a wata makaranta mai suna darul hadith a garin maka mai tarin karama da albarka a wanda ya tabta da littafin da ta'alikinsa shine usman abdullahi ali abu ala shine masa ta'aliki ya kuma kammala ya tattara shi a gudu aka wallafa shi ya fara da cewa ittaqillaha wa adilu fi auladi hadisu sharif muttafaqun alayhi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku sai ya sa kusan shi ne unwanin malitar da gaba da ittaqullaha wa'adilu fi auladi ku ji tsoron Allah sannan ku yi adalci tsakanin yayanku hadisun sharif kuma hadisun sharifun muttafaqun alai hadisi ne ingantacce wanda iya cikin bukhari da muslim al-ihda bisa ka'idar masu rubutu suna wani abu kamar abin da yake masa kyauta wannan littafin ya zayyano wa'ansu mutane nau'i guda hudu ya ce ya kyautar da shi ko kuma iya roƙon Allah sai mu sharaka wa dalalin da su gaba ana ganewa na ɗaya ce kullu abin kullu ab kullu abin wa ummi dukkan mahaifi da mahaifiya yuridani sa'ada li auladi wanda suke kokarin suke da niyyar cin nasarar yayansu ma'ana dai jajirtu jajirtattun mahaifa wanda za su ɗora ‘ya'yansu a kan hanya madidiciya to ya ce duk uba da uwa masu wannan aƙidar da su a cikin ladin littafi a gane ko dukkan mahaifa jajirtattu wajen kula da tarbiyyar ‘ya'yansu da ɗora musu ilimi na zamani da na addini da nusar da su ladabin rayuwa da tsare mutuncin kai to ya yi sadaukar da wannan littafin wani ladin da su daga ciki kaga idan uba ba irin wannan bane baya cin uban da zai haifi ya sake su kamar dabobi wa an su dabu wa an su dabu masu fi samun kula akan yaya dan wani uban ba bai sai da yayansa suke kwana ba amma in ya da aka ce tinkiya sa ba ta go gida ba sai ya fita har gidan mai unguwa sai ya ce akan neman tinkiya amma kuma ɗansa bai sai idan yake kwana ba an bayyanta to dukkan sakaci na iyaye da kusan kusan shine jigo da tushe na rubuce tarbiyyar matasa an fahimci nan kaso na biyu ilal mu'allimin wal mu'allimat dukkan malamai na addini maza da mata malamai na addini masu koyar da addini mazan su da mata allazina humul uswa lil tullabi wanda sune abun koyi ga dalibai su kaga nan ma ya ware malaman da ba abun koyi bane ya ware mugayen malamai ko miyagun malamai daga cikin al'umma duk malamai da suka tsaya wajen su siffantu da akalakul fadila wanda ɗalibansu za su kwaikwaye su to dukkan mare mai wannan siffar shi ma da shi a cikin kasar ladan wannan littafi ɓangare na uku sai ce ilatullah wa ɗalibat ɗalibai maza da mata allazi ne rijunan naja wanda suke nufin cin nasara a rayuwarsu ɗalibi ne namiji ko ɗaliba mace amma suna da zil su tara ilimi su bayan shi su samu cin nasara wajen neman ilimin su da ba da shi in kana cikin wannan ɗaliban to kai maka yi cikin wannan layi na hudu ilal aba wal abda zuwa ga dukkan mahaifa da yayaye jami'an gaba ɗaya su aqdama lahum hadhihi risala wanda ya gabatar da wannan risala zuwa gare shi ma'ana duk mahaifan da suka karanta ko yayin da suka karanta suka yi aiki da ita suka fahimce ta to su ma suna da rabo a cikin wannan littafi an gane ko ya ce sa'ilan almaula ina mai roƙon Allah shi ne almaula Allah waliyu lalina amanu ya kurji hulminar zulmati lallo can kuma yake ce ni'imal maula wa ni'imal nasu a gane ko ina roƙon Allah majibacin al'amari shi ne maula ɗin an yamfa biha al-ƙurra an yamfa biha al-ƙurra wa ya ji alwa khalisa lillahi ta'ala ya amfana da dukkan wanda zai karanta wannan littafi daga addu'a mai duk wanda ya sa littafin a gabe karanta shi malamin iya roƙon Allah ya amfana da shi to Allah ka amfana da mu shi kuma ya sanya shi ya yi aiki dan Allah in karanta zai ya karanta dan Allah in karantarwa zai ya karanta dan Allah in ba da rafaran zai da littafin ya bayar dan Allah dan fahimta ba da musu ko jayayya ana fahimta ya ƙara cewa ne gashi ne shine Muhammad Jamilu Zaid sai al-muqaddima al-muqaddima gabatarwa innal hamdalillah dukkan yabo da godiya da kirari da jinjida sun tabbatar ga Allah nahmadu Allah nan muna gode masa wa nasta'inu Allah nan muna neman taimakon sa wa nastaghfiru shi Allah nan dai muna neman gafararsa kun ga wata hikima da malamai suke yi wajen a ammantar da roƙo ko game dukkan ‘yan uwa musulmi cikin neman amfani zuwa ga kaga shi ya yi rubutun iya da iko ya ce innal hamdalillah ahmadu ina gode masa ni kadai amma sai ki amfani da harafin a da sai kawo na wanda ta dillu ilal jam wanda nuna tana fa'idan tana zuwa ga jami a fahimta kaga wannan kuma iya cikin duk wanda ya roƙa wa ɗan uwansa wani abu abun Allah ɗan uwan nasa bai sani ba to shi kuma wannan Allah zai halicci mala'ika yana ce ma kai ma ina roƙa ma Allah ya biya maka a fahimta kuma hatta Allah subhanahu wataala ya koya mana wannan wanda shi ne ya koyi da mu karanta fatiha har ma maza ke cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ka duba ya ake karanta fatiha me ma'anoninta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin sai ka ce iyyaka na'budu baka ce iyyaka a'budu ba Allah ne koya ba wannan ka dinga jin'i kana ko ɗan uwanka a cikin neman alheri iyaka kai kadai Allah na abudu muke bautawa baka ce iyaka a abudu ba iyaka na abudu nan ma ka ƙara cewa iyaka nasta'in Allah kai kadai muke neman taimako ihdina baka ce ihdini ba Allah ka shiryar da mu ta barki madidici amma yanzu nan kaga duk wannan ladabi ne da an kana neman alkhairi abun Allah karka dinga nema kai kadai ka dinga sako ‘yan uwanka ce, ka dinga jam'in abin wanda alkhairin ya game kowa da kowa, wani shi ne manufar Allah ga al'umma ga halittunsa kuma manufar musulunci ga ‘ya'yansa. Ana fahimta, kaganin sai ce na hamadu, Allah godiya tana gare ku, inda alhamdulillah, godiya ta tafi daga shi Allah subhanahu wa Na hamadu, muna gode masa wa nasta'inu, muna neman taimakonsa. kaga can ma an ce iyaka na abu da iyaka na sa'i a hadisi kuma wai zan sta'anta fasta'in billah taimako a kun Allah ya kire mun an gane ku musamman abubuwan da Allah ya keɓance su shine bi ba kowa da ma akwai abubuwa wanda Allah din ya su bayi su taka rawa a wajen taimakon ɗin wasu a ciki amma kuma akwai abin da shi Allah ya riki a gonsa gaba daya ba sai din na gada bace ana gane ma kaman ba da arziki Allah ne kadai yake da wannan iko Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum kamar ba da haihuwa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير بعد ايوا الله ارزتوا الله بعد ملكي ما الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير to waɗannan abubuwan ka kula akwai abin da Allah kadai ake roƙa in ka roƙi wani ɗan adam wannan abu to ka haɗa Allah da wani wajen wajen neman abu ka yi shirya ka yi tare da kamar waɗannan abu da lissafi ba za ka je wajen wani ka ce na zo kamun arziki ba Allah ne kawai ya fita ba za ka je wajen wani ka ce ina zo ina roƙon ka haihuwa ba Allah ne bai bada haihuwa ba za ka je wajen wani ka ce ina roƙon ka mulki ba Allah ne bai bada mulki ana fahimtar wannan wannan shine a taimako neman taimako a gun Allah ko gafara ba mai gafara in ba Allah ba ko rahama ba mai rahama in ba Allah ba ko ba da aljanna ba mai ba da aljanna in ba Allah ba ko nisantarwa daga wuta ba mai nisantarwa daga wuta in ba Allah ba a fahimta kaga duk wannan Allah bai yadda ka roƙi wannan adam ba shi kadai din ya so ka roƙe shi a fahimtar nan amma abubuwa taimakekeniya da suke gudana tsakanin mu na yau da gobe wannan ba matsala ba ana gane ma sai yake cewa wa nastaghfiru Allah muna neman gafararka Allah ne kadai yake da ikon gafarta zunubi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi nan ba Allah ana gane ba Allah ne kadai yake da ikon gafarta zunubi idan wani ya ce zai ma gafara wallahi ƙarya yake shi ma ya nema a masa mana laraba suna cewa fa'idu shay'i la yawbi mutumin da ba shi da abu zai iya ba da shi ba to Allah bai mallaka kowa gafara ba ya rike gafara a gonsa saboda ka duk wanda ya ce zai gafarta ma kawai tatso da yake maka gafara Allah ne yake bayi da Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu wa na'udhu billah muna ƙara neman tsare shi Allah din min shururi anfusina daga sharunan kawunan kowane ɗan adam iya da sharin sa ana gane ko kowane ɗan adam iya da sharin irin nasa sai dai in alkhairin ya danne sharin ba za a ji mutun sharin ba amma bawon kyakke tas ɗari bisa ɗari in ba annaba da mala'iku ba su ne kadai wankaku daga Allah su ne Allah ya ba su kariya daga dukkan wani abu da zai taɓa musulmaninsu Allah ya ba su kariya ya ba su isma amma in dai ba ka layin annaba ko mala'iku to kana da naka kai ma wani ɗan abin da shari ne sai dai kuma in alheri ya rinjaye shi to ba a kirga shi ma a cikin shari wanda kuma sharin ya rinjaye alheri shine za a dinga ganin sharinsa na faɗin sharinsa ana fahimta yasa shari'a ta koya mana neman tsarin Allah daga sharunan kawunan ana ganewa yanzu kai tsayi ka gani akwai abubuwan da zuciya take kada ba ka san ba su bane ka sani ko tsakaninka da ubangiji ko tsakaninka da yan uwanka mutane ko tsakaninka da halittu wanda mafa mutane ko cikin mu'amalarka ko cikin zamantakewarka akwai abin da zuciya take kaɗa ma kai wallahi ba mai kyau bane duk ɗan adam iya da wani so wannan hikitin ko gilli na zuciya to ka dinga roƙon Allah kare ta sai da rayuwa ana fahimta yene ma'anar wa naqudu billahi ta'ala min shurri anfusina dukkan abin da zuciya za ta kitso ma ta hargutso ka matuƙar shari ne to kana kai ƙaran zuciyar gun Allah kada Allah ya ba ta iko zata da alama kada an ci aiwa ma ubariku nafsi inna nafsa la ammaratun bi su'i illa ma rahima rabbi ita zuciya tana umari da mummuna ne a galabiya zuciya haka take illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji ya masa ana fahimta saboda ka zuciya tana tikka ko abubuwa da yawa wani ma kuma ce dan idan ya zo sai ya dinga sa masa shakka matsakaninsa da ubangiji ya sa ko ya dinga hararo ma sabo ka dinga fama a zuciyar kana ta fama to addu'a da neman tsarin Allah su ne maganin wannan abubuwa ana fahimtar wannan wa sayyiati a'malina sannan muna roƙon Allah tsarin miyagun ayyukan munanan ayyukan mu to muna roƙon Allah ta'ala kasurin jayi kyawawa muna roƙon Allah ta'ala munanan ayyukan mu kasu tasiri a rayuwar mu kasu tasiri wajen gurgunta mana imani kaga wannan ma zai nuna kan cewa kowa iya da mummuna yi sai dai in kyakkyawan yayin rinjaye to bi munin ma ba a ganin sa shari'a ba ta kula da wannan yasa yake cewa a fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha uqra'u kitabi an gane ko kuma can da yake cewa wa amma wa amma man saqulat mawazinu saqulat mawazinu sai ya ce fa huwa fi ishatin rafiya kaga sarkulat wanda ma'aunin aikinsa na alkhairi ya rinjaye to Allah ya ce iya cikin rayuwa ya tajiya nan kuma ya ce wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wanda ma'aunin aikinsa na alkhairi aka rinjaye shi ba aikin alkhairi da yawa a cikinsa ɓangaren sharin ya fi yawa ko ɓangaren munanan aikin sun fi yawa to mai tattaro shi a ranar ran kiyama ya ce wata rahuya abin da nake so ku gane shi ne can da aka ce saƙulat mawazin ai ba za a rasa ɗaya ɓangaren mizanin da ayyuka marasa kyau an gani amma sai dai ba su da tasiri saboda kyawun tsorin jiyayi munana an gane ko kamar da yake cewa a akimi salata darafayin nahari wa zulafan min al-layl sai ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin alhasanat idan ka tara ayyukan lada kai ne kaza na alkhairi kai ne kaza na alkhairi kai ne kaza na alkhairi to yawaitar aikin lada da kake ribanya su to su kadai za su kori muna ayyukan ka amma inda ka'ida ce ta Allah in kyawawa suka rinjaya suka yawa to suna zama suna goge munana da kansu ai hadisi ma ya ce wanda yake cewa abin nan ka bibi wattabi'il hasadata sayyi'a tambu'a ka dinga bibiyar mummuna da kyakkyawa bibiyar mummuna da kyakkyawa kamar goge mummuna ne saboda ka Allah ta'ala a cikin adalcinsa idan ka je lahira kake da zunubi 30% kake da lada 70% to aljanna za ka an gane ko idan kana da lada 60% kana da zunubi 40% to aljanna za ka ya kuke ga lura a haka ne mana yawa idan kana da zunubi 50% kana da lada 50% an yi kodan doki to kai tsaye ba za a saka aljanna za a kika gunda ke cewa to zalla haram za a dan tsaye da kai wata mahaɗa kai ba a wuta kai ba aljanna ba amma su ma Allah ce da karshen aljanna Allah zai basu domin rahama da jin irin da ubangiji ana gane ku saboda ka wannan shine adalci irin na Allah har in kyawawan ayyukan kaskarin ya yi munana to shi kenan wannan mummunan ko kanan su ma ba za yi saboda kai mahaukai wannan adalci kada matar kuna zaune shekara da shekaru tana aikin alkhairi rana ɗaya ta saba ma kuma ka ɗau wannan saɓanin ya zama ne zaka zaka hukunta da shi wannan ba daidai ba kai ɗin ma ubangijin ka mahalicin ka ga mu'amala da yake da kai bai ce sai mutumin da yake wankakke da zunubi wanda ba shi da zunubi ko ɗaya shi ne zai ga aljanna ba Allah ya wani ƙa'idar ƙa'idar shi ne ladan ke rinjaye mu zunuma ku kawai ko yaron gida gare ka ko mata gare ka ko waye gare ka in dai alkairansa abunka ya ɗara mummunan to ka koyi irin yadda Allah yake mu'amala da kai mummunan makar maka faɗa yake wannan shi ne dattako ke kuma kai ɗin ma duk wanda za ka yi mu'amala in dai kai mutum ne sai dai dan girman ka ko tsoron ka hana fada amma sai kai wani abu da ba mai ba mai kyau bane sai kai wani abu da ba mai kyau bane ana fahimta da Allah wanda ya zamto mu kai mu'amala sama da al'umma kar mutum ya ma alkhairi daya biyu uku hudu biyar har goma sau ɗaya kuma wansu ya saba ma ya zamto duk duniya sai an yi wannan saba wannan ba ba ba kidar masu yi bane ba kuma Allah ma ba haka yake mu'amala da ku saboda yanda a Allah yake mu'amala da mutu haka ake so mu kwatanta mu'amala da junanmu har in mutum sharrinsa ba daidansa ba ya fi yawa don an hukunta shi an ɗau mataki a kansa ba daidai ba ne amma har in alkhairin ware ko alkhairin wance ya fi sharrin wance yawa ya fi mummunan ta yawa to kai ma ka yi ƙoƙarin danne mummunan a ranka yadda Allah yake danne mummunanka da mai kyau ya rinjaye shi zaka tafi aljanna ana fahimta kuma duk wanda sabani kaɗan za a bi koyilolinsa a gari a unguwa kowa ya ci to ya aro wata sufa irin ta yahudawa inda insana kulika halu'a iza masahu sharru jazu'a wa iza masahu alkhairu manu'a dewa ai muna zaune da iyalanmu ko da makota da ƴan uwa da abokai da wahala in dai ba mutumin da yake da imani ba kaji ya zo iya ya yada alkhairin da aka masa ka aiwa da wannan nan mu'amala da shi kai alhamdulillah da wahala ana samu amma ba su da yawa amma yau abin da ya fi trendin na yan na yan social media ko abin da yafi yawo a duniya to shari ne mutum zai yi alkhairi dubu amma wallahi ba za ka ji ba a yau iya samun saɓani ɗaya shi ma kuma saɓanin a ƙi bincike na kirki shikenan duniya ta ɗauka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kaga Allah da irin wannan mu'amala da ke dali da kai wallahi ba mai tsira ba mai samun aljanna wallahi in dai Allah irin wannan mu'amala zai dauko to amma Allah da yake shine alwahidul qahhar da yace wa rahmati wasi'at kulli shay sai kai laifi 30 kai 40 idan kai lada 60 ko 70 wannan 30 ko 40 ba ko alisan yau sai sai Allah ya goge masu ya ne masu ka tafi aljanna to da kuma kai mu'amala irin wannan ko mu koyi yada alheri duk abin da yake faruwa kungiyoyin addinin nan da sauran manyan malaman nan da yahudanci da shirin dimokuraɗiyya ta sa yanzu ake nema a cire mana mutuncinsu a zuciyar iya daga cikin illa dimokuraɗiyya wallahi da yahudanci ma gane su ne dai suka rage wanda kimar su take nan a cikin mutane to yanzu an zo tashar da mutuncin nasu ake nema a zubar kuma duk illa dimokuraɗiyya ce duk ita ce da can da ake mulkin soja kowane malami iya da mutunci da kima a ƙasarsa da garinsa amma yanzu an sako demokuraɗiyya malami bai isa yi ra'ayinsa ba daga zarar an gane ga ra'ayin malami game da siyasa ko ɗan takara to su kuma cin opposition party ta ko mutum maza ne a musu mutum maza ne ba ya ci kuɗi an kira shi abuja ya hau jirgin sama ya yi wane ne ya yi wane ne a faɗi kamar da ba da kare da iya da ra'ayi faɗa ga da mu kuma duk da irin abin nan da ake faɗa ni na san ba malamin da ya zo ya tara ku a gaba ya ce ku zaɓi tafiya mai nan ba ka zaɓi ina tafi ku za samu kawai ya zo ya ce shi kawai ya ce duk ɗalibansa ku zaɓi abu kaza in dai ba suru da ‘yan amanarsa ba zai wani abu daban sai dai ya nuna muku ra'ayinsa ko ya nuna muku alamunsa kuma i zaɓen ma ba an ce secret ballot paper ba ce ai haka ake zaɓen a Najeriya ko ba haka ba ne duk abin da aka faɗa ma a ran da ka je zaka danga zaka dangwala ko ya zaka yi da rayuwa ko ba ai a kama kudin a maka bin amma kana zuwa ana baka ƙuri'a da da inda zaka dangwala sai ka canja ra'ayi ka ba wanda zai ka like kuma ka je ka yi ba abin ko da malami ne a bari abin da aka rena su za a dinga ce ai su ne sun kawo wannan gwamnati wa aka tilasta aka ce zaɓuwa ne ko an haɗa ka da ɗan sanda ko ɗan agaji an ce ka je ka zaɓe shi malamin da bai isa ka je ka ce ya shi noma a gonar sa da zai ce ka zaɓi wani ka zaɓi kai dai amma ka taliya da kuɗi ko ka zaɓi mutane amma ƙarya kake fito a rubuce ma wai malamai ne suke wani ba su bane su dai sun iya abin da yake shi ne fahimtar su kuma da kyakkyawan zato in kyakkyawan zaton su ya saba an samu akasi su ya gada mai aiki ba wanda san dai yanzu ka cire wannan da malaman da talakawan da mafi yawan al'ummar a gwamnatin da ta gabata kafin wannan ta alhaji muhammadu buhari don allah da mu talakawan da malaman da dukkan mutane wani irin zato ga gwamnati an kai kowa ma mafi yawan daga cikin mutane mata ma da juna sun je wannan layin zafa marasa lafiya masu fita da wani zato mai kyau kuma aka samu akasi to su ma malamai in har sun haska fitila sun ce ga ra'ayinsu su to suke yi me yasa kai baka zagi kanka ba a wancan lokacin kai kuma yanzu malami zaka zaga dan yayi magana akan ra'ayinsa kuma ya haska fitila akan zakansa to kuma kula da irin wannan malaman nan alkhairin su ba zai kirku ba alkhairin su wallahi ba zai kirku ba kusakuran su kuma yan adam ne za su yi kar ya zamto kuma da shi za mu dinga hukunta su muna yake musu hukunci Allah ya samu dace yace man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shirye da shi ba za ka taɓa samu wanda zai bata da shi ba alhuda huda Allah wal innal huda huda Allah wal inna huda huda Allah ita shari'a kuma Allah ce da gafara da rahama da shari'a duk a hannun Allah yasa Allah ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shari'a ta ka gane gaskiya ka bi ka gane kuskure ka kauce masa to tuna ga Allah shi ne yake da ikon sanya wa ɗan adam fahimta da shirya ya aiki da ita Allah ka shirya da wuya wa man yudil fala hadiyala duk wanda ya bata to ba za a samu wani wanda zai shirya da shi ku duba abinda ake cewa al'adabu ma Allah a wannan nan al'adabu ma Allah can aka ce man yahdi illahu sai a kawo sunan Allah dan ra'u domin alkhairu kullu lillah amma da aka zo wajen bata sai aka ce wa man yudlil duk wanda ya bata karka jingina wa Allah bata an fahimci wannan kuma wannan iya nan da yawa a Qur'ani kamar a kissar yan kafirai da Khadir yake bi Annabi Musa labari da yazo maganar a wannan da yazo maganar hijir yaro da wacce katanga sai jingina abin zuwa ga Allah an gane ko wa ammal gulamu fakana abu wa ammal jidaru kai fakana abu fakana lil gulami ne ti mai fil madina wa kana tahta wa kanzul kuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka kaga su suka yi aiki amma suke ta sai ubangiji yayi riko a tada katangar a tsare musu dukiyarsu kar ta bayyana kwashe musu amma da ya zo wajen jirgin ruwa da yake fasa shi yayi ana gari fasawa yayi yace wa amma safi fa amma safina fa kana li masakin ya'maluna fil bahri fa arad al'adabu ma Allah sai ya jingina wannan aikin da kansa domin aiki ne a zahiri mai muni to daga koyi ladabin magana da ai an dora mana talauci to ai dora mana ko ba mana ai muna cikin bala'i ai muna cikin kaza a ka koyi ladabi tsakanin da ka koyi ladabi ba kowace magana ake jigina wa Allah ku duba nan dai da ake koya mana ladabin magana da shi duk abu na alkhairi ana jigina wa Allah abun ma'amarar kyau ba a jigina wa Allah a ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi ni da ka'ida abin janna sai yake cewa wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne amma ba bayan wannan fa hadhihi risala zaka ce risala yan wa'ansu takardu haka ba littafi ba al-kitab shine kamar littafin da ya bolum hudu biyar babba amma irin wannan din risala ne risala risala yan an su takardu ne haka aka hada su domin su bada fa'ida ana gane ko to wannan risala mai suna kaifa nurabbi auladan yaya zamu bi wace hanya zamu bi wajen mu ga mun tarbiyyanta da yayan mu li fadilati sheikh muhammad jamil zainu wanda babban malami mai wannan suna muhammad jamil zainu ya wallafa ya rubuta nuqaddimuha lil qurra al kiram ina gabatar da ita zuwa ga makaranta masu karamci faƙar da batnaha bishakili hakika na dabbaka ta an tsara littafin da tsari wasu hahana fiha ba'adul akta kuma shi wannan wanda ya ci alikin littafin ya wallafa iya cewa ya bi duk sakurai na rubutu ya biya gyara na almataba allati waqa'at fi tab'ati sabiha irin kusakuran da aka samu littafin era na irin abin da maktaba ɗin kuma ɗaba'ar ta wallafa da ya zo karo na biyu ya biya kula ya gyara sun ma'allaka na alaiha ba'adul fawa'i sannan ya yi ƙarin wa'ansu fa'idoji kan abin da shi wancan malamin ya rubuta a gane ko as'alullah ta'ala shi allan dai muke roƙo an yamfa biha allan ya amfanar da mu da ita waye jiri mu'allifu ha kainal jaza' sannan ya sakanya wanda ya kirkiri littafin da mafi kyawun sakamako mafi alkhairi sakamako wa an yuthakkil bihi mawazinahu kuma ya nauyaya ma'aunin aikinsa yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa an yarzuquna wa iyyahu Allah ya mana arziki da mu da shi al ikhlas ya mana arzikin yi dan Allah fil qawli wal amal a cikin maganganunmu da aikace aikacen mu innahu samii'un mujib Allah sami'a ne mai ji ne mujiba kuma Allah mai amsawa ne mai amsawa a gane ko ine mujib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai ce mai ujibu da'awata da'i zada a gane ko ud'uni astajib lakum astajib lakum to Allah mai amsawa ne ka dinga kiran Allah zai amsa a gane ko dama an ce man man lajja a man man dakka walaja fata duk wanda ya matsa buga kofa ya nace to za ku dai masa amma da ka dan buga daya biyu dama da dan bacci yake yi. misali ka je wajen wani kana dan buga masa in baka matsa ba zai fito ya bude ba amma an ka buga ka dan sake dawa ka buga ka sake dawa ka buga to za a bude ba to karka ce nayi addu'a nayi addu'a ba amsa ba a cika bude annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya roki Allah a mai da alƙibla ta dawo Ka'aba ta bar ta bar Baitul Maqdis an gane ko idan Allah ke cewa kadi kadi na ran ta kallubo waje ta fi sama hakika na ga lokacin da kake daga ido kake jiran saukar wahayi akan a samu tahawir qibla a samu umarni cewa ka bar kallon Baitul Maqdis ka koma kallon Ka'aba da sallah da Allah ya faɗi wannan kafin a ce fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ai yanzu ga doka ka dinga kallon Kaaba kana sallah sai dai akai wata 17 Allah ya ce na ga lokacin da kake daga ido kake roƙo kake jira su sako yanzu amma sai Allah ya rike sako sai da akai wajen shekara biyu ba Annabi Muhammad ne roƙi Allah kuma ba buƙatar sa bace ba su da a buƙata ce ta musulunci da sahabbai domin Yahuda suna musu guri suna cewa kuna cewa ku ba Yahuda bane amma kuna kallon alƙibla Yahuda kuna sallah to da kuma ku kalli Ka'aba man ana ta musu gorin wannan manzon Allah ya ga abin ya damu wasu daga cikin sahabbai yace to Allah ga bukata a mai da mu Ka'aba mun sallah amma sai da aka wuta 17 wani ne ga annabi Musa da annabi Harun din mursalai ne suka roki Allah game da Fir'aun ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا دمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سأل سقالة أن أجيب دعوتكما duk abin da suka roƙa Allah ce na ji na karba amma fasta kima ku je fudan dakata zartarwar kudan dakata an ce hida ka shekara 40 annabawa ne duka mursalai ne annabi Musa shi ne wanda Allah ya magana da shi ba wasu da mala'ika, to kallama Allah Musa ta kalifu, amma ya roƙi Allah sai da aka yi shekara arba'in bukatar ka tafiya. To kai kuma ko kwana arba'in ba kai a jira karar wahala ba, amma kana ce kayi wallahi na buga duk inda ake kasance ku samu a addu'a har bola din nan daji har shagon goran daji har sojan ba da goran duk da kai ta kasar addu'a shiru shekara nawa kai gane to amma duk da suna suna saurin karewa ai mutum bai kai shekara alƙabe ne duk da suna da saurin karewa sai mu duba kula da matsayin waɗancan din annabawa ne kuma ku duba buƙatar ba ta su bace ba su dare amma kai yanzu abin da ka naci Allah ya ba amfanin ka ne kuma haka bane su kuma amfanin al'umma ne da addini ba ba ba buƙatar su bace amma Allah ya tsare buƙatar domin a koya mana ladabin addu'a tsakaninmu da Allah kuma in ka ciki sharuɗan addu'a duk abin da ka roƙi Allah wallahi Allah ya baka ya karba idai zartarwar ce malamai suka ce tana da hanyar guda uku na farko dai ko duk abin da ka roƙi Allah ɗin ya baka iyayen wani Allah ban kaza ya baka Allah kaza da ke so ya baka an fahimci wannan ko kuma Allah ya tare abin da kake bukata gida kake so mota kake so jari kake so kaza kake so aure kake so sai Allah ya tare abin bai zo ba amma ba dan bai karba ba da ya karba kuma tare wanda yayi sai tare ba wani bala'in da zai ta karo ka baksani wata guguwa za ta zo ta tafi da kai to sai Allah ya ki baka abin da kake so sai tare ma wancan bala'in da baka sani ko kuma duk biyun ma Allah ya ki bai baka abin ba bai tare ma musibar ba sai ya ajiye ta zama lada a lahira haganta wanda har ma malamai suke cewa in ka ga ladan da Allah ya tara mana addu'o'in da kai bukatar ba ta biya ka gani ba sai ma mutum ya ce ya Allah da ma baka taɓa biya bukatar a duniya ba duk ka mai da ita sai a zama gobe domin kaga inda ladan yake da tasiri to inda ka cika sharuɗan addu'a to addu'ar ka tana wannan tsakanin ko dai Allah ya baka abin da kake roƙa ko Allah ya tare ma wani bala'i da addu'ar ka ko Allah ya mai da ita lada a lahira ka ganta amma duk ya zama kusan na farko ka roƙa yanzu a baka ko ka roƙa yanzu nan ti sha sha yanzu magani yanzu duk yan wannan layin so daga Allah in yatta in bai baka ba ka ɗauka ya tare ba wani bala'i ka ɗauka ya mai da ita lada tana jiran ka a Allah ya samu da shi sai ma yake cewa a wa an yarzuka la kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana arziki a gane ko wa iyahu da shi wanda ya rubuta littafin al-ikhlas Allah ta'ala ya mana arziki ikhlasi fil qawli wal amali ko innahu sami'un mujib Allah mai ji ne ko mai amsawa ne wa sallallahu ala ala muhammadin muna neman tsarin muna neman tsira da amincin Allah su tabbata kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallim ka kuma amintar da su alin nan da ake cewa ali Muhammad ko ali Ibrahim akwai bambanci tsakanin al da ahad al mai alif mai madda a sama da lam ine ahad kamar ali imran ali musa ali haruna an gane ku akwai ahal kuma alif da ha'ul kabira da lam suna da bambanci al daban ahal daban ahal suna iyalan iyalan gidanka matanka ya'yanka jikokinka da dukkan wani wanda yake karkashin gudanar yasa Allah da yake fadaran da ya tsirtar da annabawa wannan jela wa a'lam min al-karb al-azim kaga ahal har ma duk wanda yake karkashin gudanar wa kuma ba kai kai shi ana bayyana to sore wannan sune ahal akwai al kuma kamar shi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jingina masa al wa ali muhammad to malamai sun ce al muhammad su ne gidan bakwanninsa an gane ko gidan bakwanninsa ɓangaren mahaifinsa kamar ali ja'afar da ali abbas da ali akilu da ali ali suna duk 'ya'yan bakwanninsa ne waɗanda su ne ali muhammad duk lokacin da kaiwa manzon Allah salati ka cewa ali muhammad to kana da gidan abbas musulman cikinsu da gidan aqilu musulman cikinsu da gidan ja'afa da gidan sai na ali radiyallahu wanda su ne ali muhammad a fahimta ahali muhammad kuma iyalai gidansa matansa ƴaƴansa jikokinsa bayan gidansa masu mai hidima da suna cikin ahal ahal ahal a fahimci wannan to wannan shine bambanci tsakanin ahal da kuma ahal muhammad usman abdullahi ali wanda ya ci aliki kuma ya gyaggyara kusa littafin sunansa usman abdullahi ali abu mala a gane ko? hoto kano nigeria dan manan kano ne ya ake sa halitta kan kuma ya rage ana fahimta ya yi kuwa wannan shi ne mukaddima ta farko ta littafin da kuma shi mukaddimar mai littafin amma za mu tsaya a kanta in allah ya kai mako mai zuwa sai mu dora akan mukaddimar mai littafin kuma sai mu ga karatu insha wannan shi ne mukaddima ta wannan littafi kaifin rabi'a waladana da muka fara shi a yau muke neman gudunmawar Allah akan ya ba mu ikon fahimtar daidai da ci gaba da karatunsa da kuma aiki da abin da ke cikin littafi babu shakka daga jin kanin labarin littafin kasan akwai karatu a cikin shi akwai fawa'i da yawa saboda ka ina kira ga yan uwa yanda aka fara da kai to ka yi kokarin ka rike wuta a gama da kai kuma ka nemi littafi ina ƙara mana nasiha mu nemi littafi karka matsa karka saki akwai biro ko ga kofensa wanda za ka dinga rubuta irin abubuwan da kake ji baki wanda za su ƙara taimakon wajen fahimtar karatu duk inda ga majalisi ya girma ya rika ya yaye wa wasu ɗalibai da irin wannan hanyar a baya za mu zo mu suna mu yi darasin littafi sama da darasi hamsin da biyu a ce kana zuwa baka da littafi kana zuwa baka da littafi ina mamakin wannan wannan kuma ɗalibin ilimi ai fa'ida in goma ce idan ka zo ba littafi ba samu ɗaya ba a gane ku amma in ka zo da littafi akwai yiwuwar ka samu bakwai takwas cikin fa'idar da ake samu kuma zai ƙara ma shauƙin jin karatu kuma ga wata ma wata ma ni'ima ana ɗaukan abin odiyo ana harbawa za ka iya zuwa ka nutsu ka buɗe karatun kana bi kana gani wanda baka fahimta ba a lokacin da na ƙara fahimta sa bayan wuce duk wani ni'ima ce daga Allah amma kar ku takaita ni'imar kawai akan masu karanta littafi ina kira gare ku kamar yadda muka yi nasiya lokacin mu gama wancan littafin da Allah ayi kokarin mallakar littafin kuma yadda aka fara da kai ka matsa ka dinga roƙon Allah a ci gaba da kai kar a fara kuma ka dinga bashi yau tarakar tambaya ina ake ina fa'idar da aka fara da kai to addini da kai to anan fa'ida take cika Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala muna roƙonka idan ka fara wannan littafi Allah ka ba mu ikon kammala shi cikin nasara da fahimta da imani Allah dukkan wanda za suke taimakon addini Allah ka taimake su dukkan waɗanda kuma suke neman zagon kasa ga addini Allah ta'ala ka yi mana maganin su za mu samu sai ne insha Allah sai ko mako mai zuwa Allah ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh